yau ashirin da biyu ga watan zulkaida hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari hudu da talatin da hudu wannan rana ta yi daidai da ashirin da ashirin da takwas ga watan tara na shekara dubu biyu da goma sha uku ta miladiya za mu tashi darasi na tamanin da shida a cikin karatunmu da muke na al'ijiyya ta al-sheikh al-imam abul hassan al-shazali rahmatullah alaihi muna cikin babi na takwas a cikin wannan littafi shine babin aure za mu tashi a karatun jiya mun karatun wancan makon muna harkanin nikahi rukunan aikin wato rukunan aure yau za mu tashi mun yi rukuni na farko shine wali rukuni na biyu shine sadaki yau za mu tashi rukuni na uku shine al-ishad as-saliqul ishad inda malam yace as-saliqu al-ishad rukuni na uku shine al-ishhadu kafa shaida wato shaidar da aure sanya shaidu su zamanto sun halarci akadin daura aure yace wa huwa shartun fi sihhati ad-dukhul sharadi ne na ingancin wato aika wato tarewa in an daura auren mace ta tare to da za ta tare ba sai an yi shaida la fi sihhati al-aqd ba a cikin ingancin daurin auren ba idan aka daura aure daga wali daga waliyai ko kuma daga wani sai mai nema aure ya yi ko da babu wanda ya halarta da wani da miji aka zo aka ɗaura aure aka ba da sadaki aure ya yi sharɗi ne saboda shi ne ko da babu shaida sai dai ba za a tare ba sai an yi shaida domin kawai in aka yi haka za a buɗe hanya ne na aika karma sai mutum a gan shi yana ta yana dajiro da mace sai ta yi an riga an ɗaura aure ta kai na da waliyin ta ne bayan babu wanda ya shaida to shi yasa saboda sabbin dariya aka toshe wannan hanya babu dalili da yake sai an yi shaida wajen wajen akadin duk da yake shine maganar jamhurin malamai jamhurin malamai sun saba ma malik anan sun ce su kafa shaida sharaɗi ne ingancin shi kansa akadi din sun kafa hujja da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa bi waliyin wa shahidai adlu babu aure sai da waliyi da shaidu guda biyu adilai to kun ga kore aure ya kore ingancinsa to wanda yake wannan in hadisin ya tabbata ya nuna kan cewa shahidai shaidu guda biyu sharadi ne na ingancin aure amma hadisin bai inganta ba hadisi ne da isi shi ya ma har ɗaya daga cikin malaman hadisai na mazhabar imamu shafi al-imam ibn al-mundir yake cewa babu abin da ya inganta na kafa dalili da zai zama to hujja akan cewa sai da shaidu aure zai inganta a cikin addinin musulunci saboda ko ne na karfafa mazhabar malik cewa shaidu ba ba sharafi ne na ingancin aure ba to amma malik ya ce sharafi ne na wato ingancin tarewa kun fahimci wannan ko ma'ana idan aka ɗaura auren auren ya yi saboda haka da mutuwa za ta zo akwai gado tsakani kuma za ta ci rabin sadaki saboda an riga an ɗaura aure shi da yake bai sake sa ba to amma ba zai tare ba sai an kafa shaidu sai an je an ce an kirawo wane da wane a cikin ku ku zo ku shaida an je fa an na ɗaurar da ƴata da wani ko kuma ku zo shi na mutum ce ku zo ku shaida na auri wance ƴar wane ku zo su tabbatar a bisa sadaki da aka yi tabbatar da wannan aure to wannan a mazhabar malik ne kuma dalilin da yasa malik yake shar'i ne istihatul dukhul saboda sabbin zari'a to shi ka fassara saboda a bambanci bambanci tsakanin aure da abinda ba aure ba kenan shine a kafa shaida a kafa shaida duk da shekul islam ibn taymiya ya zaɓi mazhaba wasat akan wannan yace aka biyayi amma shara'i ne a sanar da shi a sanar da auren saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alimin nikah wadribu alaihi bidduk ku shaidar ku sanar da aure ku yaya ta aure wato a yi kuwa a sanar da aure kuma wato a rinka kada a a irin yar gangan nan ta mata da suke yi lokacin aure wakan a abin nan waka kariya ya yaki menene kamar kidan kariya a kan kidan kariya a kidan kariya duk lokacin ba kidan kariya suke ba su da duk ke kamar nan biyu da su suke yi da ya koyo da irin wannan wakan da 'yan mata da mata suke yin an je a to a yi haka don a san cewa wannan aure ne ba a abin nan ba alaka ce kawai ta abokantaka ko na dajiro ba wannan shi ne makasudin sanarwa to idan ke ne ya zaɓi wannan kaunin yake al'ilam sanar da aure yudin ya amin shuhud ba ta yanka ba sai da idan aka ɗaura idan kawai aka ɗaura auren tsakanin uba tsakanin yamini da ango aure ya yi to ran da za a tare idan aka zo aka kira mutane walima ko kuma aka zo aka yi kiɗan kwarya to shi ke nan wannan ya wadatar ko ba a yi shaida ba domin shi kansa wannan ai shaida ne shaida ne wa ziyada shaida ne wa ziyada wannan ru'a a wannan malam ya sanya shi a cikin rukunan aure amma kamar da muka sani ba rukuni ne ingancin aure ba shi yasa ma waɗansu malamai ba sa shi a cikin rukunai ba da wanda su uka bai sanya wannan a cikin rukunan aure ba bal an sanya shi sharafi ne na ingancin tarewa ba rukuni da domin rukuni shi ne abinda in babu shi babu aure ita ko wannan in babu shi babu mafiya kamar kamar tsayuwa a cikin sallah kamar ruku'u kamar sujada duk wa'annan rukunai ne in ba ɗaya daga cikin su babu sallah to haka dalika wali da sadaki da su masu auren duk rukunai ne in ba ɗaya daga cikin su babu aure amma shaida ba su da alaka da aure dan haka ba rukuni ba ce duk da yake nan malam ya ambace ta shi yasa ma ta ga waɗansu daga cikin malamai ba su ambace ta ba kamar mai sofa ibnu hasim bai ambace ta a cikin rukunan aure ba الركن الرابع ركن نوع المحل محل da ake yin wannan wato ibada mahallin da ake wannan azabi a kansa ake wannan mu'amala da shi wa huwa al-mar'atu abinda ake nufi da al-mahalli wato wanda ake daura auren a kanta ko kuma wanda yake daura auren shine wato az-zawju waz-zawja da shi namijin da yake auren da kuma ita matar da ake auren yace wa huwa almar'a abinda ake nufi da azul mahallu mahallin da ake auren shine ita ita matar da ake aure الخلية من المواضع من الموانع التي تقتضي تحريمها وتسكي وتكبتتا daga dukkan abubuwan da suke hana daga abubuwan da suke hanawa waɗanda suke hukunta a haramta ta wato kenan ba kowace mace ake aure ba dole ta zaman so ku da tattaki daga abin da suke mai da ta zaman to muharrama wanda suke da mani mai hana a aure ta domin mace ana iya aurenta ana iya aurenta sai dai idan akwai ɗaya daga cikin abubuwa da suke hana auren wanda ɗaya daga cikin su shine sababi dalili ko na saba ko a surkunta ko shan mama raba su ne wannan asbabin wato abubuwan da suke sanya mace ta zama to haramtatta wajen aure guda hudu ne asbab wan nasab wa ko al-musahara sannan arraba'a sababi abin da ake nufi da sababi shine dalilin da zai sa da za a aure ka ba kamar ta zama ko mushrika ko kafira ba kitabiya ba kafira ba bai hudiya ba ba nasara ba shi ne mushrika kamar yar hindu ko yar buda ko yar china mai addinin tawo ko yar japan mai addinin tawo da wanda ba shi da wanda ba shi da addini da ke da Allah ba agnostic ba za a aure ta ba kun ga wannan sababi ne daga cikin sababi ta zaman to matar wani ta zaman to matar wani matar wani ba za a aure ta ba ba za ka aure matar wani ba sai dai idan matar wani din ta zaman to an ci an ci ta yaki an ci su yaki ka tana kafira ba ta musulunta ba to sai a mai da ita sadaka amma ba za a mai da ita ba za a aure ta sai amma da ita ba ta sai dai idan an yantar da ita sannan aure ya daga cikin sababi ta zama to an yi li'ani da ita matar da ake li'ani to wanda yi li'ani da ita haramtatta ce a gare shi har abada kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci ga wanda ake li'ani li'ani kamar da zai zo bayanin hukuncinsa shine wanda suka yi tuhumci juna ta tuhumci mijinta da cewa ya yi zina ko ya tuhumce ta cewa ta yi zina babu shaida ga ɗaya daga cikin su domin su kawar da haddin ta da su da ɗaya daga cikin su sai ce to a yi rantsuwa da ce sa a yi wannan rantsuwar ta li'ani idan ake rantsuwar li'ani babu aure tsakanin su har abada yana daga cikin sababi kun ga sababi uku muka ambata ko na hudu daga cikin asbab ce su zama su tana cikin idda masu da suke idda Allah ta'ala ya ce wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugha al-kitabu ajal kada ku kulla auren a ta kada ku ku kada ku da daura aure ku kada kulla hijira aure hatta ajalin idda ya cika shine sai mace ta gama iddarsa sawa'un iddar nan ta take ce ko iddar ta kada ce ko malamai suka yi ilhaji istibra'i da idda shine matar da ana tuhumanta ko an mata fade ko ana tuhumanta da zina aka ajiye ta kai istibra'i ita ba a daura mata aure a cikin istibra'i ita ma haramtacciya ce da aure wannan su ne asbab duk wani zo na saba na saba su ne dukkan saba dukkan alaka ta jini da ke tsakanin miji da mata wanda Allah ya hukunta kan cewa ba za a yi aure ba saboda wannan alaka shine wanda bayani ya zo a cikin suratul nisa حرمت عليكم امهاتكم لا تركوا امهات هو mutum da zai aure uwarsa ba da abin da yake ma'anarsa wanda ko wa in ala wanda ya kai hadda kaka kaka ta ɗaya da kaka ta biyu wa banatukum bin ta shine wanda mutum yake har ya haife ta cikin sa ya hada ɗarsa ta cikin sa da ɗar ɗansa da ɗar ɗansa na cikin sa haka dalika da ɗan ƙasta ita ma jikar take ta da zai aure ta kun liman alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum da ƴar uwarta ƴar uwa ita ce wanda suke shakiki shakikai uwa ɗaya uba ɗaya ko ni abai uba ɗaya uwa kowa da nata ko ni ummai uwa ɗaya uba kowa da nata ita ma wannan haramtatta ce وأخواتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ها أه؟ وعماتكم إذا عما عما إتتي وتؤر أور أبا عماتكم إر أور أبا إر أور أبا من شكيك يا جماعة يجي كل أبياتي كل أمي إذا ما حرمتك يا عما هكذا لذلك تكون العمات أخوات الجد... أخوات الأجداد تربو الكاكا wanda yake kakanka to shakikiyarsa ko li'abiyarsa ko li'ummiyarsa ita ma kamar amma ce ita ma karantacciya ce wa qala tukum da ɗan uwan uwa shine shakikiyar uwa ko li'abiyar uwa ko li'ummiyar uwa haka dalika shakikiyar kaka ko li'abiyarsa ko li'ummiyarsa wa banatil akhi da ƴaƴan dan uwa ƴar shakikinka da ƴar mai aji da ƴar mai ummi an fahimta haka dalika da wato ƴar ɗan wato ƴar ɗan ɗan uwa kenan ko wato a a a a ƴar ɗan ɗan uwa banatil akhi haka dan shi ma kamar wato a dan uwanka jikansa ko jikansa jikansa wanda take dan wanda yake wanda take yar ɗanka eh ita ma haramtacciya ce wa inna zalla wa banatul ukhti da ƴaƴan ƴan uwa shine ƴar shakiya da ƴar li'abiya da ƴar li'ummiya don gane mai nasaba kenan ko wannan da na saba ne su ne al'ummahat walbanatu wal'akawatu wal'ammatu wal'alatu wa banatu akhi wa banatu su su bakwai su su bakwai da na saba to sannan kuma wannan su ne na saba sun tsari sai kuma na al-musahara na turkunta na turkunta na farko shi ne wala kan kuma na saha azawakum matan uba duk wanda uban mutum ya aure ya aure ta ko da da ɗaurin aure ne ko ba a tare ba in dai an yi akadi to ta haramta a gare shi ko da ba a tare ba in dai an ɗaura aure ku ta faranta a kan ‘ya'yansa da ‘ya'yansa da jikokinsa domin suna cikin al'abna wala kan ki kuma na kaha a ba uku minan misali illa ma kasala abin da ya riga yake a jahiliya Allah ya yaji amma nan gaba dai haramun ne idan idan uba ya ɗaura aure da mace to wannan mata ta zamanto haramtacciya da ‘ya'yansa da jikokinsa wa ummaha to a a a ai ba tafsirin ayar muke ne ba tun da muna cikin mun riga mun yi tsalle kida tafsirin ayar ya kamata mu amma tun da mun koma musahara sai mun kammala musahara wa ummaha ta nisa'ikum kun ga wannan musahara ne uwar matarka uwar matarku shi ne surukarka wanda amma suruka wanda ta haifi matarka abin da kuma da turka wanda suke ta haifi matarka matar nan kuma sawa'un ka tare da ita ko ɗaura aure kawai sai da ita tana ɗaura aure ta zama ta ɗaura a duka saboda haka ɗaurarta ta haramta a gare ta ba sai ka tare da ba sai ka tare da ɗarka ba sannan uwar za ta haramta a gare ta daga tsara an ɗaura aure uwa ta haramta an fahimta wa ummahatukum wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna sai kuma agola ita ma wannan surka ce yar matarka amma da sharafi yar matar da ka riga ka tare da ita sai in ka tare da ita to tsarta haramtatta ce a gare ka amma ka zo ka ɗaura a wani da karga ta tare ba ka ɗaura aure wannan ta jejance ba a tare ba sai ka ga girsawar yarinya da wannan ba ta ai take babba ita ce babba a yana a waje na sai ka koma ka je ka ce da Allah a a bayar da abin da a bayar da auren da ba eh na an ce hikimar shi ne uwa za ta iya tsalo uwarta za ta iya haƙura amma ɗaya ba za ta tsalo ba ta haƙura ba saboda rahama ta yi a rahama ta iyaye uwa sai ta yadda a warware auren dan auriyarta amma ɗaya ba za ta yadda ba a warware auren dan auriyarta shi yasa in dai aka ɗaura auren da ita uwar ta haramta amma ita ɗaya ita uwa za ta ɗaura aure da ita in dai ba a tare ba to ɗaya ba ta zama to haramtarta da miji ba to mutane mutane kenan hudu kenan ko ko uku in ma hatu mita a abin nan matan uba matan uba da uwar da firka da akola uku kenan muka lissafa ko ina ta yaki ta hudu ya ta hudu kudu muka lissafa ko uku eh uku ne uku muka lissafa yawa sai hudu ba su rika agola ba sai hudu shine wa halailu abnaiku matan ƴaƴanku min aslabikum wa halailu abnaikum wa halailu abnaikum alladina min aslabikum da wato mataye halattattun ƴaƴanku da suke daga na kasanku shine ɗanka da jikanka to matarsa matar sai daga cikin su haramtarta ce ga su ba kun ga wannan suna na surkunta ne su su hudu na surkunta su su hudu na surkunta da sai kuma na arraba'a sai kuma na shayarwa inda mun yi sababi mun yi nasaba mun yi musahara shine surkunta sai kuma na karshe shine arraba'a shayarwa na shayarwa shi ne kuma hatu kuma lafi a raga anakum iyayen ku mata da suka shayar da ku nono idan mace ta shayar da kai nono ku ta ganin kuma mahaifiyarka da haka ta haramta a gare ka wa akhawatukum min ar-rida'a da ɗan uwanku mata wajen shayarwa shine idan dai mace ta shayar da kai to duk ɗayanka mata sun zama koyar uwa ko da ba ta nonon ka ba ko da ba ta nonon tare ba amma tun da kai ma ta zama ko tamkar ɗanka to ɗayanka da ta da ta haifa ba shayar da su ko da ba shayar da su ba sun zama to ɗan uwanka mata wajen shayarwa shine kun ga umma hatu kuma lafi arzana kuma akhawatukum min ar-rida'a shi kawai aka faɗa a cikin alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ƙara yake ya harumu min ar-rida'ati ma ya harumu min an-nasab duk abin da yake sanya muharramiya haramcin aure a nasaba to kutankucinsa a cikin shayarwa yana sanyawa saboda haka idan mace shayar da kai nono to ɗan uwarta shakikiya ta zama to gwaggonka halatta min raba'a ta haramta a gare ka ɗan uwarta ne ajiya ta zama to halatta min raba'a ta haramta a gare ka ɗan uwarta ne ɗinniya ta zama to halatta min raba'a ta haramta a gare ka haka zalika mijinta da lokacin da ta shayar da kai shi kuma ya zama to mahaifinka min raba'a ya zama ko mahaifinka minar raba don haka duk ɗa'yansa duk ɗa'yansa a lokacin da ake shayar da kai duk ɗa'yansa sun zama ko ɗan uwanka minar raba ko da ba wani ta yake ku ba saboda lagamin ta hali ne harrin nonon sa ne ai lokacin da aka shayar nonon sa ne amma da lokacin da ta shayar da kai ba su da aure an sake ta dangin da ya mutu ta shayar da kai to nan wajen sai ƴaƴanta ne kai suke muharraman ka banda ƴaƴan mijin ko da ta hanyar da su ta fita eh amma ƴaƴanta idan ta fita ta shayar da kai in ta fita ta shayar da kai daga baya ta dawo to da haɗin ta ta ruwan ta da iyalan aikin ta kan su wannan ta hanyar ta sun samu wannan alaƙa ta muharramiya an fahimta ko sai tana cikin aurenka in tana cikin aurenka to shi ma kuma kamar yadda ɗan wato haka zalika ɗan uwanka mata su zama su gaggwannin wato gaggwannin ka kuma ba za ka ba za ka aure su da amma wato da sun zama su kamar matsayin ammarka minar raba'a ومن ولد أيضا كأن صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب سورة كده ولد شاهر الورد وتعلاقة أكيد تا وتو تحت تسمى حرمية بتوسع يجب أن تعمل علاقة وتو زمن في بنتي يا يا يا كان بنتي يا يا أما يجب إذا كيف ما تتشاهد بكيف amma karnanka ba ta tayar da su ba me ya alaƙa tsakanin karnanka na jini da karnanka na raba ƴaƴanka sun zama to karnanka ko sun ta shayar da kai ƴaƴanka sun zama to karnanka da ba kuma akwai ƴaƴan akwai karnanka na haihuwa da kuka fito ciki da amma ba ta shayar da su ba cikin me ya alaƙa tsakanin su da karnanka na shayarwa kai kadai a ne su babu su za su iya a wato babu muharramiya ta sanu karnanka wanda kuka fito ciki daya su za su iya auren karnanka na shayarwa tunda su ba su da alaka kai ne kadai kake da wannan alaka kai ka janyo kanka kai ne kike muharramai amma mu za mu ne zamu ne eh kai ne kai ba ka kai ne kika da tsarin yan uwa da yawa kamar da kana da ɗan uwa na jini kana da ɗan uwa na shayarwa sai daga cikin hikimar shari'a na rada'a shine a wasa'a wato da'irar alaka dangi yawa sai da yadda dangi suka yawa kamar mace da aka shaɗanta mata ba za ta tafiya da ke da muharrami dukkan nan ta kowa ya saba gaban ka amma inda da suna da ɗan uwa ta rada'a shi ke yanzu ka ɗauko ɗaya sai ya zama ko muharramin ta tafiya tare ɗaya daga cikin hikimar shari'a ke nan wanda zai yi daina wannan ɗaya daga cikin hikimar da take kawowa ke nan na shari'a don a wasu a da'irar wato dangantaka da muharramiya duk da yake kuma za a takura da'irar aure bare wannan kuskure ne idan irin wannan ya faru sai an bibiya a tabbatar eh bare da gaske wannan yana da muhimmanci saboda a duk da yake sauka ɗaya ko sauka biyu ba ta haramtawa sai an yi sau biyar sai an shayarwa sau biyar kamar da ya zo a hadisin Aisha hamsu raba'atu a mutatabi'atu muharrimna خمس خمس رضعات يحرمنا شاعر وابو غاجر سيدي سيدي سيدي حرم لا يحرم المسقط ولا المسقطان سوقات يقول سوقات لا تسمي حرم محرمية دين في أي حد توفيها معنى أنكي يا شايا قوشي يا شايا شا كل حرانا بين الكوا سوبير شيني تثبت المحرمية أما شا دايا كو شا بي دايا تثبت روا كما شان دين يزمن تو kafin a yaye yaro lokacin da yake shan shan mama kafin a yaye shi amma aka yaye shi bayan ya zama to babba a baki ya sha wannan sabani ne tsakanin magabata na'am ban ji ba goma a yana daga cikin abin da aka yi nasu da da goma ne sai aka yi nasu da hamsa kamar da ya zo a hadisin aiki lokacin da zaman tun shi ne abincinsa lokacin da yana shan nono kafin a yayi amma bayan ya riga ya zaman tun mutum wannan rufta ne aka misalin maula abu huzaifa duk da yake aisha ita ta ɗauki wannan sauran mata annabi sallallahu alaihi wasallam sun saba masa misalin maula abu huzaifa ya taso a gidan a a a gidan hindu a a gidan wace ce na manta sunanta haula na manta sunanta ya tafi sun yana dan kankan ba su da alaka amma yayi mijinta ya mai da shi ɗansa lokacin ana saban a cikin jahiliya sai da tana ganin sa kamar ɗa sai da zai shigo ba ɗan kwali a kanta ba mayafi da ayar hijabi ta kauta ta je ta kai kuka wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ɗalibi ganin sa nake kamar ɗana ya rasu lalla ta amma ga shi kuma aya ta sauka saboda haka yanzu ba ɗan abu da ya bane ya zan yi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake mata ta shayar da shi daga mamanta da ba shi ya sha ita shi kenan ya zama ko ɗan kalilan rada to wannan sauran mata a Aisha ta yi aiki da wannan duk wanda take so ya zama to muharramin ta ta tura shi wajen ɗaya daga cikin ƴan uwanta mata ta shayar da shi sai ya zama to ɗan kamar yadda ke ɗan ɗan uwarta sai ya zama to ɗanta ginin raba sauran mata annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta dade ta a wannan ba kamar yadda jumhurin malamai su ma ba su tafi akan wannan ba sun ce sharafin raba'a ya zama to lokacin da ake ya da yaro yake bai kai ɗan yayi ba ba a yaye shi ba amma bayan riga ya an yaye shi baya cin abinci ko da an shayar da shi ba a ba zai haramta ba sai kafa hujja da kan cewa arraba'a ma fattaqa al-am'a shayarwa da take wato buɗe hanji ma'ana take zaman cewa abinci da mutum zai wadata da shi da yaro zai wadata da shi ne kafin ya zama to an yaye ruksar da wannan ce hususiya ce da salim hususiya ce da salim maula abu hudaifa wannan duk haka haka haka matan annabi sallallahu alaihi wasallam haka suka tafi da sauran sahabbai suka ta Aisha radiyallahu anha ita ta saba a nan wajen to a mun yi raba'a mun yi musahara mun yi nasaba mun yi sababi to waɗannan su ne abubuwan da suke kawo muharramiya to da ka sharafin muhallin matar ta zama ba ta da ɗaya daga cikin waɗannan sababi wannan nan da abin da ɗaya daga cikin abin da ke sanya muharramiya kuma kowane ɗaya daga ciki shine ake ce ma ake ce masa muharrami ga mace kuma mace ake ce masa muharrama ga namiji da ake cewa sai muharrami a nufin ɗaya daga cikin waɗannan amma banda na sababi shi wannan ba muharrami bane da yake halatta wa mace ta kaɗai ta da shi ko ke tafiya da shi kamar alal misali na ce idan kai ne ani da mijinta ba ta zama ko muharramar ba ba za su tafiya da shi duk da ba su aure ba har abada amma ba muharramar ba ce a cikin shari'a ba zai iya tafiya da shi ba haka da yake mace da take cikin idda duk da take muharram ba zai aure ta ba amma ba muharramar ba ce matar wani duk da yake ba zai aure ta ba ba muharramar ba ce an fahimta saboda haka abin da ake gudu don muharrami shine wanda yake ya har aurenta ya haramta da mace aurenta da mace ya haramta saboda nasaba ko saboda shayarwa ko saboda surkunta amma saboda saboda sababi auren bai halatta ba amma ko baya tayar da muharramiya to daga kun gane akwai abu guda biyu akwai haramcin aure akwai tabbatar da hukuncin muharramiya cewa wannan muharrami ne ma'ana yana da alaƙa da za ta halatta masa ya kaɗaita da mace kuma ya ga abin da yake bai halatta wani ya gani ba ajnabi ya gani da jikinta kuma yana halatta ya tafiya da ita to a cikin abubuwan da suke sanya da suke haramta aure sai ka ware na sababi su sai ka zubar da shi na sababi haramta aure kai su ma ba ka tabbatar da muharramiya na nasaba da na shayarwa da na turkunta suna haramta aure kuma suna tabbatar da hukuncin muharramiya tsakanin namiji da mace kun fahimci abubuwan guda biyu ko da duk wannan sa daga cikin mabahir duk da yake malam bai bayanin su ba saboda littafi ne muktasar bayanin su zai zo in Allah ya ce mu za mu karanta wani littafin da kamar risala duk zai zo a ciki amma nan shi malam ya takaita bai bayanin waɗannan ba na'am وأن تجمعوا بين الاختين أحسن wannan shi kuma ba muharram bane a musta'abi daga cikin waɗanda ba a aure shi ne kai dangi tsakanin mata guda biyu yan uwa shafikai ko ne abai ko ne ummai kana da mace bai haramun ne kana tana gidanka ko kuma ka sake ta saki na kome ba ka gama idda ba ka je kuma ka sake ɗaura aure da ƴar uwar da ƙanwarsa ko ya shakiya ko ni abiya ko ni ummiya ba a gani tsakanin su sai dai idan ka sake ta ta gama idda to za ka yi auren ƴar uwarta ko ta mutu in ta mutu za ka yi auren ƴar uwarta haka dalika wannan alqur'ani da nassin alqur'ani ne sunna kuma sai ilhaki ta tsara in gona ya daga cikin hujja da ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wato sunnarsa tana zuwa da sabon hukunci da baya cikin alqur'ani kuma hukunci ne tabbata hukuncin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta a haɗa mace da ƴar uwar ubanta ko ƴar uwar uwarta da guggunta ko a wato wato a aminta da kanwa gwaje yan uwar uba ke ko kala yar uwar uwa bai halatta ba ba za su haɗa mace da yan uwar ubanta ba kawai yar uwar ubanta ta kikiyarta ko ni abiyarta ko ni ummiyarta ba za su haɗa su da yan uwar uwarta ba a lokaci ɗaya ka aure su shi ne kamar halarta a wato shakikiyar uwarsa ko ni abiyar uwarsa ko ni ummiyar uwarsa wannan sunna ce ta hana sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kaga Allah ta'ala ya ce cikin alqur'ani wa inna lakum ma wara'a dhalikum abin da yake kuma bayan waɗannan zai iya halatta a gare ku da annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya ce ya hana an tilka hal mar'atu wa khalatiha wa an tilka hal mar'atu wa ammatiha wanda yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya baki wannan sunnar ta tana da wannan matsayin da za ta togace da za ta zo ta ga hukunci da alƙali bai zo da shi ba ko da kuwa zahirin ta saba zahirin zahirin ta saba da a ko da kuwa ta saba zahirin alqur'ani tunda alqur'ani ya san halatta musu cikin sauran amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a dan da wannan dan da hada mace da uwarta da ƴar uwar uwarta ko ƴar uwar ubanta da an fahimta amma su kuma da aka haɗa da aka hana a hana a haɗa su din to amma sai ba ka tabbatar da hukuncin muharrabiya an fahimta ɗan uwar uwar ta ba muharramar ta ba in kuna da mace na'am Banda? Eh, eh, eh, eh, ba su zama jima harama ba, ko da suna tare da ƙarfiyarsa, shi ne yanzu ka ga in kana tare da mace, to yadda ko ƙanyarsa, shakikiya ko ni ajiya ko ni ajiya ko ni kunya ba da harama ka bace. Ba za ka kaɗai ta da ita ba, ba za ka yi tafiya da ita ba, kuma bai halatta ka ga ƙarancinta ba. Kamar yadda take muhar, kamar yadda take ajnabiya da wani haka take a gare ta amma ba za ta aure ta ba kuma amma kuma ba ta da wannan muharramanci haka na nika gwagwanta ɗan uwar uwarta ko ɗan uwar ubanta su ma duk ba muharramanta ba ne duk da yake ba za ta aure su ba amma ba muharramanta ba ne na'am a daga cikin musahara ne amma shi ba ta cikin al-muharramat ala ta'dil saboda ba ta cikin al-muharramat ala ta'dib shi yasa da zaman to muharram dole ne wanda yake za a haramta masa auren wanda aka haramta masa har abada yasa suke cewa al-muharrama ita ce matar da aka haramta masa ita ala ta'dib bi sababin mubah an haramta masa ita ala ta'dib har abada an haramta masa da sababi wanda yake mubah dan a fitar da wanda za a haramta masa ala ta'dib su ne waɗannan na musahara da nasaba da raba'a daga cikin wanda aka haramta masa alal ta'ajibi akwai wannan wanda kuke mula'ana da ita ya ma saba mu ba kawai ji ne mu ba da saboda mula'ana aslan wato abin da ya faru shi ne dan aikatakin abin da ɗaya daga cikin su aikata na haram na yi karya ko ya yi sadaka ya aikazu haɗin halal ne dukkan su kwanzo sun halal ne domin kwanzo shi ne ibn al'am kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ayya a wurin zainab binti jahash zainab binti jahash kuwa uwarta dar abdul a dar dar abdul muttalib dar abdul muttalib zainab amma ya aure ta bayan da ta aure daidai ko ba ta ba شوف هذا الله تعالى يا أيها النبي إنا أعلنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك هذا أشي نفسي أتم أن خلق شامت وأنا ke duk da yake annabi sallallahu alaihi wasallam abajin auren halatta masa abin da sauran musulmi ba a halatta musu ba amma wannan shi ma sai aka halatta ma annabi sallallahu alaihi wasallam halatta ma sauran musulmi ba ta ga maka cikin muharramat din inda Allah ta ya ce wa inna lakum ma wara'a dalikum duk abin da ke kowa bayan wannan an halatta musu kaga rahamar Allah ke wato koyaushe abubuwan da Allah yake haramtawa su ne ake iyakancewa halalta yake iyaka halalta yake iyaka yana da cikin tausiya da rahamar Allah jalla wa ala amma shi sai ya sha alwaji sai ya sai ya halakar da dan adam cikin dan kadan din da aka hana a nan ne yake nema yin da mutum da zai haramun koyaushe iyakantacce ne halal ya fi yawa na'am in sai ka auri ɗan aminka kuma ka auri yayinka duk sun halatta a gare ka ɗan aminka ta ga kamar ƙanwar ka ce to kuma yadda za ka aure ta kuma za ka iya auren ƴaƴanka sai dai ba za ka haɗa su tare da lokaci ɗaya wannan in yawa a hakan wannan shi ne matsalar za ka iya haɗa ƴaƴan ammi tare ɗan ammi da ɗan hala zahirin nafsin shari'a ya halatta amma ɗan su suka siyasi suka ce saboda saboda illar sun ce illar da aka hana jami'i tsakanin mata biyu da kuma jami'i tsakanin mace da gwagwanta shi ne kada zumunci ya ɓaci kada zumunci ya ɓaci to suka ce to amma idan ke ƴar amni da ƴar hala ko kuma ƴaƴan amni guda biyu za ka iya haɗa su suka ce to ai inna in dai ɓaci zumunci ne akwai to amma tun da babu nafi ba wanda zai iya haramtawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ta ciyar to raka asalin ya halatta za ta iya auren kudin guda biyu eh matar an matar an ai ba ba matar uba ba ce ita ita ba muharrama ba ce matar matar babbanta ba mu harama ba al misali akwai mutum yana da ɗan uwan uba wataƙila shi ka sanin sanin mahaifinsa ta sauyin ne sanin mahaifinsa ya yi aure ya saki matarsa za ka aure za ka aure ta ba abin da ya halatta ba abin da ya haramta ka a gare ta eh sanin mahaifi ya uwa uwa ɗaya uba ɗaya shakiki mai haramta ka eh eh ya na'am ka ji ba تبديلات في عن هذا مريح ايه ايه ايه shi ne ai wato idan idan idan mace ta shayar da kai to duk wanda ta haifa da duk wanda ta shayar ya zama ko ɗan uwanka sai da idan mace ta shayar da yaro sai aka ɗauke shi aka sake kawo wata macen ta shayar da shi waɗannan yaran sun zama to ƴan uwa ce ƴan uwa da shayarwa haramun ne ke aure haramun ne ke aure kuma kuma da suka zama to haramun ke aure ɗayan su sun zama to haramtacce haramtattu gare su kaga annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa a a ummu salama ta ya rasulullah ni na ina sanya ma ɗan uwana alkhairi dan yan sai ɗan uwan annabi ɗan uwan wato ɗan uwan matan matan annabi sallallahu alaihi wasallam sai su rinka kawo masa ɗan uwan mata ce ya rasulullah ka auruwan ta ka auruwan ta sai ce ku dina kawo min ɗan uwana abin da ɗan uwan yake sai da suke cewa in musalama tana cewa ya auri yadda zainab yar abi salama take laulam takun rabibati fi hijri lama hallati إنما هي إنما هي بنت أخي من الرضاعة إنما أرضعتني وأبو وأبا سلمة سلمة طويبة yace da ba dan ma ake saboda ta ce da take karkashi na take take rayuwa a gidana ba za ta halatta a gare ni ba ai ɗan ɗan uwa ta ce da muka same ne tare kar abu salama ce da ni da abu salama duk sai ba ta sayar da mu saboda ka ga abu salama sai ya zama to ɗan uwansa don haka ɗasta da na mutu haramtarta a gari kamar ɗasta wato kamar jinsul asiki wa banatul asiki an fahimta to ya kamata mu ɗanyi gaba na'am wazzauki ma'alli na biyu shine azzauki shi wanda yake auren namiji wa yustaratu fi zawji shurutu sihhatin wa shurutu istiqrar ana shartanta shartanta wato shartan inganci da sharuɗan tabbata a wajen namiji wato sharuɗan inganci ya zama miji mai aure da kuma sharuɗan ya tabbata a miji mai aure da da wani lokaci sharaɗin inganci shine in babu shi ba zai iya zaman miji ba zai iya ɗaura aure ba sharaɗin istikrari kuwa shine idan babu wannan sharaɗin to ba zai iya ci gaba da zama aure ba za a aure auren duk da ita asalin auren ya halatta amma idan babu wannan sharafin ba zai yi ci gaba da zaman tuwa a cikin wannan sauran sai da ka sharafin iri biyu ne za mu a wajen misali za ka fahimce su fa shuruɗu sihhati arba'a sharafin inganci na miji ya zaman tuwa to miji a cikin shari'a shari'a ta yadda kan cewa shi inganci wato miji ne ma'ana me ake nufi da ya inganta ya zaman to miji ma'ana ya inganta ya daura aure ya inganta ya aure ya inganta a shi na zai kawo me zai sanya shi zaman to wanda za a wanda zai yi aure wani sharafi ake nema a gare shi kafin ya iya yin aure arba na hudu na arba guda hudu ne al-islam na farko musulunci dole zaman to musulmi domin kafiri ba zai aure ba na nuna na bugi a rinda kafirai kuma ta aure ba ba zai auri musulma ba a hasan ba zai auri musulma ba kafiri ba zai auri musulma ba tunda Allah ta'ala ya ce wala tunki ul mushrikina hatta yu'minu kada ku kada ku auren da mushrikai har sai sun yi imani kada ku aure a gare daga cikin mushrikai matan ahalin kitabi aka togace su su za a iya auren amma mazan su suna nan a waɗanda yake ba a so da su ba kuma saboda musulunci Allah ta'ala ya ce walan yaj'al Allahu lil kafirin 'ala al mu'minina sabila Allah ba zai sanya ma kafirai wato a rijaye ta farkin rijaye akan mu'mine ba yayin da ka aura musulma da kafiri ka rijaye da kafiri akan musulmi ko baka rijaye da kafiri akan musulmi ba domin namiji shine asaba sai da an ka sanya mata musulma a karamin ta ka kankantar da ta sanya musulunci a kasa ta jirki a sama Allah kuma baya Allah ba bai hukunta wannan ba sai da ka dole ne miji ya zama to musulmi dan haka ba zai yi a auren da musulma ga wanda ba musulmi ba ko kitabi ne ko kirista ne ko ko ba yahudi ba za a aurar da ita ba da ne nake auren bai ba idan aka yi auren batiri za a kasa shi za a kasa shi a ko da an hayayyafa ko da an hayayyafa ɗayan ba za su yi ilhaji ba ba za a yi ilhaji su ba na babu sabani akan ɓacin wannan auren inda Allah ya hana a cikin alƙur'ani ba za a yi ilhaji su ba ba za su shiga da hudan su na biyu a tsanni dole ya zama to mu mayyaci فغير المميز لا يتأتي لا يتأتى منه إنشاء العقد domin da kira ki sanyi biya zai yi aure dan kankani yaro dan shekara biyu a cewa za a daura masa aure zai iya aure a tsari wannan tunda za a ce masa ka zo ka karba me zai karba yana sanyi ya san me ake yi ya sani ba saboda dole ya zama yana da sanyi wal aql kuma ya zama mai hankali ma hukaci da za a daura masa aure ba wanda ba shi da hankali ba za a tsora masa abu ma'ana mahaukaci wanda yake jinin haukansa mutabbas ba ya farfadowa amma wanda yake dan farfadowa in ya farfado sai a je a daura amma ana zuwa an zo za a yi shi kenan sai aka ga soma ya soma sumbatun hauka eh eh zai farfar معدوف كده المعدوف كده babu zai su ganshi za su jin da magana ka shi wannan almasu shi ne wanda yake a wato shi ne wanda yake shi wannan a idan waliyin sa ya yadda za a yi masa eh kamar wawa ta fihi ba shi ne almasu ايه تثبت ايه ايه ده ده ده بحاول اكلمك بس بس نعم ايه بس كده بقى ما في ايه a haɗa su su je su je eh eh eh nan kuma aurata ne ai a suna daga cikin ingancin aure wannan ba wannan ba a wato sharadin ba daga cikin sharadin aure ya zaman to cewar a sharadin ingancin aure ya zaman to lafiya sai dai idan akwai rashin lafiya aibi ne wanda zai tabbatar da siya zaɓi ya tabbatar da ba da ɗaya daga cikin zaɓi cewa a warware auren sun ya tabbata cewar an ɓoye aiki din amma inda aiki din ya sani to shi kenan ya yi isbatin haƙƙinsa babu haƙƙin Allah a cikin lafiyar kamar yadda za mu zo mu yar daban yi bayanin abin da kuke nufi ba da sa nufin kanta a samu wani wanda yake wato yana da ɗan wato ba shi da cikakken hankali kamar kokowawa haka sai hada shi da kokowa wawuya irin ta su zai aure eh wata ɗauka yaran kada da kada kada kada su musu tarbiya idan ya zama cewa yaran za su cutu daga tarbiyyar sai a ɗauke babu ne wa ta haƙuƙin dukura da tabbatar da maza ko da tabbatar da cewa namiji ne فالخلفة المشكل لا ينكه ولا ينكح ماذا ما تعمد شنو الخلفة المشكل wanda yake shi ba namiji ba shi ba mace ba yana da yana da fitar maza yana da fitar mata shi ne yana ke cewa alkuntal mushkil la yankihu baya zaman baya aure baya zaman ta namiji da zai yi aure wala yunka baya zaman ta mutum da za a aura la yankihu wala yunka daidai zai iya zai iya daukan kuyanga amma aure ba zai yaba a cikin wajen wajen wajen waɗansu malamai sai dai yanzu irin waɗannan domin waɗannan suna da wato kunce kunce da dama da sai sa ake ce musu alkunsal mushkil mushkil ya rikitar da malamai wajen wani hukunci za su baki ya rikitar da malamai wajen wani hukunci za su baki wajen gado wajen sallah in za ka zo sallah zai tsaya a tsawon maza ne ko a tsawon maza mata na'am zai iya to a bisaraha idan dai ya zama tsofanci balantana ma yanzu sigirin waɗannan ana magani sigirin waɗannan ana magani wanda yake da irin wannan za a iya zuwa a yi masa operation a tabbatar masa da abin da ya fi karkata ya zuwa gare shi ya fi karkata ya zuwa ga maza ya tabbatar da shi ya koma na mutu ya fi karkata ya zuwa ga mata a masa operation ya koma mace to raka shi kenan an yi maganin wannan kada mu ta kawo a farabiyat wanda suke da a cikin gaban fito lokacin babu wannan to da ka za ka ta gani misalin ɗin kwanta musu ke suna da yawa eh in shi ya zafi cewa mai da shi namiji ko mai da shi mace ai sai an yi sai an duba sai an mayar da hukunci zuwa gan malamai sai an mayar da hukunci wajen malamai wata muna hira da wani daga cikin likitoci da yake cikin abokan mu likitoci da yake a abubakar imam santa wadanda ke da kun sun sai shi ta abdullahi abubakar yake kawo misalan irin waɗannan abubuwan da suke zuwa musu yake muka ce a lokacin nan a ce a sun zo an yi hira da su a hukumar shari'a ta jihar Kano lokacin muna aiki a can kan ta waɗansu irin waɗannan abubuwan akwai abubuwa da dole sai an yi da shi zuwa ga masana shari'a sun yi hukunci kafin su su yi operation zai ce cewa akwai abin nan a wani gashi namiji ne amma kawai saboda yadda ya taso wasa shi kai sai ke zama ko mace ya biya shi sai a mai da shi mace iyayensa kuma sun zo suke haka za a yi ba zai yi wannan operation bai halatta ba bai halitta ba domin ya daga cikin tabiru halkillah don dawar halittar Allah kuma maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci namiji da yake mayar da kansa mace da yake kama da maza ya la'anci mace da take kama da maza ya la'anci namiji da yake kama da mata ya la'anci mace da take kama da maza to da ka akwai dole da abu ne na hukuncin shari'a sai an koma su ma kafin su yi shi yasa yanzu kaga a kamar kasashe da suke kula da shari'a musamman da ya san kasar Saudi Arabia suna wannan a kowane asibiti suna da a kowane asibiti suna da wanda ke kira at-tabibu shar'i wato likita ne na shari'a ya dan san abubuwan likitanci amma masanin shari'a ne to da ka dukkan waɗansu abubuwa wanda suka rikice da ake so akwai hukuncin da yake akwai akwai matsala ta shari'a a ciki sai an mayar wajen sa tukuna ya faɗi ga ga yadda za a yi shi a bisa shari'a kafin to na sai mu tsaya nan wajen za mu amsa wajen amsa tambayoyi za mu tsaya nan za mu tashi shurutul istiqrar a darasi mai zuwa insha Allah an sanar da mu saboda za mu rinka takayyidi da da da da kasar din dauka insha Allah subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ya auri don gida daya waɗanda suke uba daya amma ɗaki ɗakin ɗakin kowannen su daban ya halatta halatta ba saboda mun ce ba a haɗa ɗan uwa kawa'un shafikai ko ne abbai ko ne ummai wanda suka uba daya amma ɗakin kowanne daban wannan ne ai shine wadanne kenan da aji kenan wannan shine da abbai abin da ake nufi da da aji kenan da aji shine uba daya amma uwa kowa da kowa da aji liban ne kuwa uwar su daya ta yi aure a wannan gidan suka rabu ko mijin ya mutu su sake zuwa ta yi aure a ɗaya gidan duk ta haihu ta haihu a wannan gidan ta haihu a wancan gidan to yayin da ta haifa a gidan farko da wanda ta haifa a gida na biyu ɗan uwa ne li'ummai li'ummi wato uwar su ɗaya shi ne ma'anar li'ummi shaƙiƙi shi ne ma'anar uwa ɗaya uba ɗaya ita na ta faɗar ina ta faɗar shaƙiƙi da li'abi da li'ubi da li'ummi ban fassara da abin da ake nufi kenan shaƙiƙi uwa ɗaya uba ɗaya li'abi uba ɗaya amma uwa kowa da nasa li'ummi uwa ɗaya amma uba kowa da nasa kuma menene hukuncin ne yace kuma menene hukuncin musulmi ya auri kirista daga baya bayan ta musulunta sai kuma ta koma kirista idan mutum ya auri mace ya auri ta tana kirista ya halatta musulmi ya auri mace tana kirista amma bayan ya auri ta tana kirista sai ta musulunta to idan kuma ta zamanto kirista ta koma kirista to auren su ya ɓaci auren su ya ɓaci zai sake ta dole su rabu zai sake ta dole su rabu a sannan sai ta yi idda ya halatta ya sake auren ta amma wanda take a irin haka wanda har sai da mai amfanin ta aure mai amfanin ya ce ya koma ya ce zai aure ta na'am na'am inda ke ba za ta mutu sai sai ya aurenta duk da ba ta musulunta ba ya halarta ya aure ta in tana ta zauna a kirista amma kuma haka akwai hadari ga 'ya'yansa wajen tarbiyya irin wannan ya faru da yawa mutane sun je sun auri kirista ba su tsaya ta musulunta ba su tsaya a kirista a addini da na kirista 'ya'yansa suka taso a kirista irin wannan ya faru da yawa saboda haka wannan mutane ya kamata a yi sakasan da akwai waɗanda akwai irin wannan ya faru mutane sai mutum daga baya ya zauna kullum cikin bakin ciki ƴaƴansa yana gani sun taso sun zamanto a kirista wannan yake dan Allah wanne ya kula da wanda ya yi da saniya ko wanda ya yanka rago ko raguna الظاهر abin da ya fi lada shi ne laye da saniya inda a annabi sallallahu alaihi wasallam ya misal ya ba da misali na wanda ya yi laye da raƙumi ya fi wanda ya laye da saniya wanda ya laye da saniya ya fi wanda ya laye da rago wanda ya laye da rago wanda ya sadaka amma ba laye ba sadaka ce wanda ya sadaka da rago ya wanda ya sadaka da kaza wanda ya sadaka da kaza ya wanda ya sadaka da kai kamar yadda ya zo a hadisin zuwa da wuri ranar juma'a ya ce wanda ya zo da wuri a sa'a farko kamar wanda ya kaddamar da raguni ne wanda ya zo a sa'a ta biyu kamar wanda ya kaddamar da saniya wanda ya zo a sa'a ta uku kamar wanda ya kaddamar da rago wanda ya zo a sa'a ta hudu kamar wanda ya kaddamar da kaza wanda ya zo a sa'a ta biyar kuma wanda ya kaddamar da kai to kaga wannan ya nuna tartibin wajen lada duk da yake a imam malik kamar da muka karanta a babin layya ya ce yin layya da yin layya da rago ya ce saboda shi ne yawan layya annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kan cewa ita kanta ma'anar layya ai asalin layya suka ce kun da annabi ibrahim annabi ya ji dubin nan kadan sa Isma'il ne aka kawo masa ba a kawo saniya ba ba a kawo rakumi ba rago aka kawo masa ya yanka to da duka wannan malik yake yankan rago ya fi lada kuma shine nan ya annabi sallallahu alaihi wasallam amma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya layya da rago da rago ya yi layya da saniya ya yi ma matan sa layya da saniya kamar yadda zo a hadisin Aisha ya yi layya da rakumi kamar yadda shi ma ya zo a cikin hadisin Abdullahi ibn Umar a cikin Bukhari saboda haka ba za mu bar wannan istimali ba za mu bar wannan zahiri ba na hadisin sallar juma'a da ya bayyana mataki mataki na lada da abin da yake wannan wata ihtimali ne da kuma akwai zai da tafsiri mai dama da fuskanta da fuskoki masu dama saboda haka ta fuskar yawan lada saniya ta fi rago wallahu ta'ala a'lam Na'am? Eh, wa qadinahu bi dhibhin 'azim. Eh, eh. أحسن ولا ولا المحل ولا المحل نظر لي بل هي ولا الروايات التفسير بل تفسير سيدي إلى ولا سنة زوع كما في تفسير أحسن كنت شوف التفسير wannan su riwayat tafsir ne an haka wa matsala insha Allah wannan mahallin mahallin bahar wajen bincike ne saboda a gaskiya ne alqur'ani bai bayyana cewa rago bane amma riwayat tafsir su suka bayyana haka amma ya zo a cikin hadisi wannan Allahu a'lam insha Allah zan bincika bi idnillah ta kawo matsala muhimma jiddan a ya matsayin auren da fulani suke na zumunci dan baffa da yar baffa sun suna ƙanana ake ɗaura musu aure to za mu je kan irin wannan a ɗaura ma yaro aure ko yana ɗan kankani wannan zai zama to yana da siyasa bayan ya girma in yana son aure ya ci gaba in kuma yana in kuma yana so a warware in baya so a warware suna yin wannan sharadin da wani auren ya zama to a yayin da ya girma yaron yana da siyasa in ya so sai ya ci gaba idan baya so kuma sai ya ce to shikenan sai ya fice ta to amma ita yarinyar a matafar malik inda uba yana da yancin ya aurar da yarsa ko da bata balaga ba duk da yake wannan da yawa daga cikin malamai sun yi itirabi a kansa ko magana suna da karfi daga cikin su akwai malam a shekul usaimi yarin jayar da kanta bai halatta aurar da yarinya a kankanwa ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-bikr yasta'miruha abuha al-bikr yarinya uban ta ne ni izinin ta to in yakan kan wasu in shekara biyu shekara uku shekara biyar ya shi za iya neman izinin ta da shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sharafi ne uban ta uban ta ne ni izini wajen ta saboda haka in ba ta kai inda za a nemi izinin ta ba kenan bai halatta ya aurar da ita ba wanda ke wannan shine a matabar shine ra'ayin Sheikh Islam Ibn Taymiyyah to amma a duka matabar Malik yace uba yana da iko shine kuma kadai sai in yayi wasu wasi wanda uba ya masa wasici amma duk wani wali ba zai aurar da yarinya ba har sai ta balaga yadda za ta iya ba da izini saboda haka wannan aure da fulani suke yi kamar da muka ambata din a bisa matabar malik yayi sai dai yaron yayin da ya balaga yana da zabi ko ya ci gaba da auren ko kuma ya ce a'a shi baya so baya son wannan harba sannan yake dan Allah ainihin bayani akan hadisin da yake cewa idan kun ga mamata musulmi to ku miƙe an ruwaito wannan ya zo a cikin hadisi daga filin annabi sallallahu alaihi wasallam kan cewa tsayuwa ga gawa amma wannan hukuncin idan ban yi wahani da mansuf ne an shafe hukuncin amma ba zai tuna annasi hukun ba sai dai insha Allah zan zan yi bayani akan sa sati ne zuwa cikin iznillah na'am eh ya mansuf ne mansukh ne dai ba zan iya tuna na ta kadin ba amma dai na tuna kan cewa hadisi ne mansukhi a farkon Aisha ta hukuncin ta na'am na'am eh eh eh ai wato ana hana malik ya ce mutum ba zai aure alkadari dan kadariya kada a aurar gare shi kada a aura da gare shi wato shine fasiki a cikin addinin fasiki a cikin itikadin ka fasiki nau'i biyu ne za mu zo matsala a cikin kafa'a insha Allah in muka zo wajen kafa'a za mu zo cikin wa'annan masail insha Allah kuma za mu yi bayani a kansu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على